أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فصل tabi an sha Allah وأما من ألاف إلى الله تعالى amma wanda ya raba zuwa Allah madaukakin sarki ما لا يليق به abinda bai dace da shi ba ليس على طريق السلب amma ba ku tafarkin nan na dangana magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ولا الردة ba kuma ridda ba
وقصد الكفر da nufin kafirci ولكن على طريق التأويل sai dai abin tafarki ne na tawili ya fada والاجتهاد da ijtihadin sa ne a wajen sa shi abin da ya fada din shi ganin cewa wannan magana ba dangana magana ne
والخطأ da kure المفضي إلى الهوى wanda zai rafi zuwa sarrai والبدعة من تشبيه da kuma bid'a min tashbihin kamar ya kamanta Allah da wani أو نعت ko kuma sifa ce بجارحة da gabbai misali ya ce Allah yana da hannu Allah yana da ido kuma yana da bayan Allah ya ce zai ce shi wannan to yayi wannan abu أو نفي صفة كماله ko kuma ya kore sifa ta kamala ubangiji da ke sarki هذا من مقتلة السلف والخلف to wannan yana daga abin da sun managarta da kuma wanda su mai musu suka saba akan wannan في تكفير a قائله cikin kafirtawan wanda ya faɗi wannan da ومتقنه kuma kudurin abin da yake zuciya
واختلف قول مالك faɗin maliku ya saba وأصحابه da sahabbansa في ذلك a cikin wannan magana لم يختلفوا في قتالهم amma duk malamai ba su saba ba a cikin ayyake su
إذا تهيأوا فئة idan dai irin waɗannan mutanen sun taru ne zuwa jama'a wato ma'ana sun haɗa kan suka yi ƙungiya suka ce gashi suna da matafiya irin su annan an ce lalle lalle a yaƙe su
وأنهم يستتابون cewa su za a nema musu tuba فإن in تابوا sun tuba alhamdulillah وإلا idan ba su tuba ba قتلوا sai a yaƙe su a kashe su وإنما اختلفوا في sai dai المنفرد abinda malamai suka saba kawai a cikin mutumin da yake makaɗaici shi ya waye shi shi kaɗai ne yake ba inda suka suka taru zuwa jama'a yanayi daban ne ba to akwai sabanin shi a wannan cewa shi ma yi su sabu ne sannan a yake shi kuma ya tsari فأكثر قول مالك aksar kowar malikin mafi yawan nan na faɗin maliku da وأصحابه sahabbansa ترك القول shine barin faɗi بتكفيرهم da kafirta su su waɗannan mutane duk abin da suka faɗa ana cikin su su daga cikin jama'a ta musulunci kuma ba a kafirta su وترك قتلهم da barin da na yaƙe su والمبالغة في عقوبتهم
mubalaga kenan ko musulmi والمبالغة في عقوبتهم amma a isa mutuka kuma a cikin nan na kowa su kuma na za a mutu kowa da ma isa mutuka
وإدارة da سجونهم kuma tsawaita wa nan kuku ne kuma tsawaita kuku
حتى يظهر إكلاؤهم har ciwon su ya zama ya bayyana وتستبين توبتهم tuban su ya bayyana kuma lalle lalle abin da za a gina a musu kuwa mai zurfi kuma kuku a sashi su tsawo har sai sun bayyana sun tuba tukuna كما فعل كما فعل عمر بن رضي الله kamar عنه yadda sai na umar ya aikata bisa bidin da sabibu sunan wani mutum ne shi ma wanda ya irin waɗannan
وهذا قول محمد بن الموالي wannan shine faɗin nan na muhammad bin mawaz في الخوارج a cikin hawar jawa shi ma abin da ya faɗa kenan وعبد الملك بن مالشونا yawa su ne wanda suka fita daga biyayya ta sayyidina ali suka ce ne saboda bai yi hukunci ba a wajen sa bai ta tuɗe ba a bai ba wanda ta kashe sayyidina umar saboda haka shi ma suka nemi suka ta yi saboda waɗannan waɗannan su suna da tsanin cewa su itikadin su shine cewa duk wanda ya yi zunubi to ya kasance shine itikadin su Eh, وعبد الملك بن kuma haka المالشونا yin shugaba shi ma ya zama da cewa bai biyayya abin da ake so ya yi ba za ka iya fita da kamar biyayya sa kamar shi
وعبد الملك بن da المالشونا abdulmalik bin majishu على سنون da faɗin na sunun في جميع أهل a الأهواء cikin duk ma'abutan na soyayya shi a wajen zuba hawa ya kawai ce ba duk waɗansu ahal a hawa yana kamar yadda ya zo cewa a nasu alaihi salama ya ce da tattari ummati ala salatin masaki da karkata cewa al'umma ta za ta rabu jama'a jama'a guda saba'in da uku. amma guda ɗaya ce kawai wacce ta sunna duk guda saba'in da biyu duk gaba ɗaya su sunna suna ce mata to wannan firka firkan da za mu yi ta faɗan su a ciki za mu ji hawa da jawa da shauransu da waɗannan to duk su an kira ahal hawa ma abu za su ne su yayi
wajen yi kuskura kan malikin da shi ne aka fassara faɗin nan na imam malik a cikin wata umar wa an umar bin umar bin abu da abin da ya rawaito ga umar bin abdulaziz wajaddihi da kakansa wa ammihi da an mutu duk sun rawaito wannan min qawlihi tilka da a cikin faɗin su na kadariyawa mutasabuna da su yi su takuna zai sai a mutu kalima musu in sabuna idan sun tuba alhamdulillah wa illa idan ba su tuba ba usubi sai a kashe su
وقال عيسى بن القاسم isa dan kasim ya faɗa في أهل الحواري a cikin ahlul awali din nan من الإبابية daga ilahiya da والقدرية kadariyawa وشبههم
cewa su suna musu ne suka da yawa cewa ubangiji mulkin sarki shine yake sun fila da cikin idan Allah mulkin sarki ya gurgurda abu akwai abin da ake kira kaga da jini Allah ya riga ya rubuta abin da ya riga ya rubuta cewa kowane dan adam ga irin rayuwar da zai yi ga kuma irin a shekarun da zai ga kuma irin ayyukan da zai yi. yanzu kawai abin da ake magana ana magana ta jini ne kawai amma dama sun ka zauna ne kai aiki a ɗaki kai plan cewa an nafi zan yi kaza zan yi kaza in ka fita kuma ya za ka execution ɗin aiki to shi ne ake fara to Allah ya riga ya rubuta waɗannan abubuwa kuma komai da kaddara Allah ya ake yi to su a wajen su ba su yi da wannan kaddara ba
وشبه- وشبههم ممن خالف الجماعة da makamancin waɗannan wanda suka saba wa jama'a jama'a ahli sunna من wal أهل jama'a من أهل البدع daga ahli bidai wanda suka saba musu. da والتحريف waɗanda suke sun karkace بتاويل كتاب الله ga tawilin na littafin Allah suke tawili da shi يستتابون waɗannan ana mun nema musu tuba أظهروا an ذلك bayyana wannan وأسروه a ƙasar rubutun boye ne shi za a nema فإن تابوا in sun tuba alhamdulillah وإلا idan ba su tuba ba قتلوا sai a kashe su
وميراثهم لورثتهم gadon su kuma ya tabbata ga magadan su za a ba magadan su
وقال ابن القاسم ibn qasim ya faɗi irin مثله misalin wannan أيضا kuma a cikin zance في كتاب a محمد cikin littafin na Muhammad bin al-Mawar في أهل a القدر cikin ma'abuta kadariya وغيرهم da da wani
قال ala yace واستتابهم neman tuba tuban su أن يقال shine a لهم faɗa gare su اتركوا ما أنتم a ce ku عليه bar abin da kuke kai din nan ومثله في المبسوط misalin wannan ya ba a cikin mawsuli a بالعبادية cikin ilabiyya din والقدرية duk waɗannan suna daga cikin yanzu sun waɗanda ake gano yanzu kamar sun shora a duniya waɗannan daga ciki a kuma zaɓuɓɓun da ake ganin ita ma kamar ila biya ɗin ta zama kamar mata shirya ita kuma kamar mazhaba ne ita ma akwai mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a guda biyar waɗanda ake da su akwai na shi'awa guda biyu akwai kuma wani ila biya ɗin yanzu galiban wajen irin ɓangaren labaran ɗin nan a nan wajen shin da yawa a nan ake samu su waɗannan ila biya Eh, amma dai yanzu kaga wanda mazhabar da muke da su guda hudun nan wanda suke suna sai zahiriya ita ta biyar wa'annan su ai hira mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a to kuma akwai ta shi'a guda biyu akwai ja'fariyawa da kuma wannan da kuma yazidiya su ne guda biyu na bangaren shi'a kenan to sai wannan ilahiya din saura kusan guda takwas ne yanzu sai ake ganin suna nan والقدرية da kadariyawa وسائر أهل البدع da sauran ma'abuta sauran bidi'a duk wa'annan wanda muke faɗa su an kira 'yan bidi'a waɗannan قال
a su waɗannan kadariyawan galiban kamar yadda aka faɗa kamar yadda mutum shi islam ya faɗa a cikin littafinsa duk kusan shauran waɗannan firƙaɗin wajen guda su ne da wani abu duk sun fito ne daga firƙoƙi ba su ne sun fi guda biyar ko wani abu wanda sun ne waɗannan kadariya kan shi kasu da yake faɗa da rawa filawa da shauran duk shauran kuma da ƙarƙashin su ne saboda duk za ka ga idan ka koma gare su bambancin nasu kaɗan kaɗan ne a wani sun yadda a wani abu wani abu ko su sun sa jarin da daga baya kuma wani shugaba ne zai zo ya ya canja shi ma ya fita daga cikin wannan saboda haka sai ka samu kamar mutum zilawa sai ka samu akwai firka wajen gudana kowanne ya fi kowace firka mutum nawa ya kamata a firka nawa ce a ƙarƙashin sa har aka samu wani guda saba'in ne
قال hala yake وهم مسلمون su musulmai ne وإنما قتلوا برأيهم abin da sa a kan yanzu saboda wannan ra'ayin nasu mummuna shi sa a kan وبهذا da wannan ne عمل عمر بن عبد umar bin العزيز abdulaziz ya yi aiki da shi da wannan hukuncin ya aiki da shi
قال ابن القاسم dan kasim ya ce ومن قال wanda ya faɗa إن الله لم يكلم موسى تكليما cewa Allah bai zartar da annan Musa ba zance musulunci ba ba sai a musu sai a yi musu ba kuma mutulawa da su a wajen suna ganin cewa ubangiji madaukakin sarki kalamu da aka faɗa wanda yawa annan Musa a ba wai shi ne da kansa ya masa ba kamar misali za a halci zancen ubangiji din ne a cikin wani abu sai wannan abin ya sai ya yi magana sai annan Musa din ya su abin da suka nufi
wa illa in ta ban yi tuba alhamdulillah in bai tuba ba wa illa qutila sai a kashe shi
wa ibn habib ibn habibin da ghayruhu waninsa min ashabina daga sahaban imam malik yara takfiran suna ganin cewa a kafir ta wani wa takfir amsali da kuma a kafir ta misalan su na daga hawarijawa wal qadariyati da kadariyawa wal murji'ati da kuma murjawa di ya kamata a ce wannan duk an an an an wannan wa qadrawa aidan ya arwaci alam kuma a cikin zance an sunni sunun mislahu irin misalin wannan mutum liman qala a cikin wanda ya faɗa laysa lillahi kalamu ya ce Allah ya ba shi da wani zance duk wanda ya faɗi wannan kaga ya kore su a cikin ubangiji mara wannan annabi kafir sai a ce masa kafir
واختلفت الروايات ruwayoyi sun saba عن مالك da maliku فعدل كثير روايات الشاميين a wata ruwaya ya yi dilaki a cikin ruwaya nan ta mutanen sha أبي shi مسلم ne abin musulun ومروان rumawan bin muhammadin ɗari ya yi dilaki mai alkufra الكبرى a yanzu ya yi dilaki ya ce kafin ne kawai mutlakan mara abinda a wata ruwaya ta imam maliku ne
وقد شهود في زواج an الأجنبي shawarce shi ma a cikin wani yana son zai aure wato ya ta wani bakadariyawa bakadari ne zai zai zama cewa a bakadari ne za za- zai aure ɗansa ya ya nemi ya nemi shawarar imam malik قال sai ce لا تزوجه kada ka aure masa قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce ولعبد mu'minun khairun min mushriki ba ka ba wanda yake mu'mini shi ya fi daga mushriki ba kuma ya nuna cewa kafirai ne
وروي عنه an أيضا karbato gare shi alan kuma a cikin zance أهل a الحوائي harar hawaii gaba ɗayan su كلهم dukkanin su kafirai ne gaba ɗayan su
وقال wakala ya ce من وصف شيئا wanda ya sukanta wani abu من ذات الله daga zatin تعالى Allah madaukakin sarki وأشار إلى شيء kuma ya nuni zuwa wani abu من daga جسده jikinsa يد hannu ne kamar yace Allah yana da hannu kamar shi ma yanda yake da hannu.
أو سمع ko ji kamar yanda yake da kunne shi ma haka أو بصر ko gani ne وضع ذلك ka yanke masa wannan gabar da ya nuna shi ne hukuncin لأنه شبه الله بنفسه domin ya kamanta Allah da kansa Allah kula ce ne shi kamar shi saboda wannan hannun da ya nuna yace irin na Allah ne sai a yanke hannu
وقال فيه ya faɗa فيه من قال القرآن shi man kala a cikin wanda ya faɗa yace alqur'anu mahaluku qur'ani wanda yake abun halitta yace kafir wannan kafiri ne ku فقتلوه kashe shi وقال أيضا ya faɗa ainihin kuma a cikin في zance رواية a cikin ruwayar da ibn rafi يجلد a yi masa bulala a ويجلد ضربا shigotar da shi laban da ku ويبس a ɗaure shi حتى يتوب har sai ya tuba وفي رواية بشير بن a cikin ruwayar na bishir bin bakarai التنيسي mutumisi نعم anhu wanda ya rawaito anhu gare shi kuma da imam malik yi kuto da shi sai a kashe shi ولا ba نقبل za توبته mu ga tubansa قال القاضي أبو عبد alƙali الله abu abdullahi ya ce البرني albarnaki albarnakani albarnakani والقاضي أبو عبد da الله alƙali abu abdullahi a shisturi من أئمة العراقيين daga shugabannin na mutanen iraq kaga wani bangare kenan daga cikin almajiran imam malik kamar yadda muka faɗa.
جوابه جوابه مختلف jawabinsa ya saba يقتل المستبصر الداعية su a wajen suka ya saba da wannan magana ya ce bi katil mustaqbir idan mutumin da yake yana sane ya faɗi wannan abin a da'i kuma har ya zama da cewa shi ne kira ne zuwa wannan aqida ta ka zuwa bi shi to a kashe shi abin da ya faɗi وعلى هذا الخلاف a bisa wannan sabani ne اختلف قوله faɗin da ya saba في عدد الصلاة a في cikin adawo da sallah ma bayan su idan kai sallah a bayan su masu waɗannan mutanen ma sai ka dawo da sallah
مع قبول ibn الجمهور al-munzir ya hakaito عن الشافعي imam shafi'i لا يستتاب القدري ba a neman duban wanda yake da dalili da ake da ya bana
وأكثر أقوال السلف mafi yawan faɗin nan na salafu مع duk تكفيره sun tafi a cewa kafiri ne
ومن قال به الليث da wanda laisu ma ya faɗi yau yana daga cikin abin da laisu ya faɗi da shi shi ma وابن ibnu عيينة koyar ta ma ya faɗi da shi وابن da لهيعة ibnu lahiya وروي عنهم har ذلك wato wannan duk garin sun faɗi wannan في من قال بخلق a القرآن shi wanda ya faɗa yake qur'ani mahaluki duk sun faɗa sun ce a kashe shi
قاله ابن ibnu المبارك mubarak ya faɗi wannan da والعبدي abdiyu da ووكيل wakiwul وحفص بن da hafu جهاد bin giyasi وأبو إسحاق da abu ishaq al-abzali نعم وابن da شيخ mushaymun وعلي بن da ali bin azim a وهو cikin wasu daga cikin mujtahidai waɗannan aka ambata ko su da yawa
من قول أكثر المحدثين wannan yana da cikin faɗannan na mafi yawan masu da والفقهاء baki hari kuma abin da suka aiki والمتكلمين فيه da wanda suke masu ilmin kalam shi ne ilmin tauhidi وفي الخوارج a cikin hawarijawa والقدرية da kadariyawa أهل da الأهواء kuma abu za su yi rai المبنة wanda suke masu batarwa
wa ashabul bid'ah da ma abuta bid'a ne al-muta'awwilin wanda suke masu tawili a cikin magana wa huwa qawlu Ahmad bin wannan Hanbal.
shine fadan Ahmad bin Hanbal shi ma ya faɗa وكذلك قالوا في الواجب haka ba suka faɗa a cikin waki kutima wanda ya tsaya ma a kai shi a wajen nasa shi bai hukunci da cewa waɗannan wanda suka ce a tsakanin mahalukun nan shi bai hukunci da wannan ɗinsu ba cewa kafirai ne su kuma bai hukunci cewa ba kafirai ba والشافعي da wanda yake hukunto في هذه a cikin wannan usul وما روي عنهم عن علي yana daga wanda aka rawaito gare ma'ana wannan faɗi gare shi الآخر al'ahar wani لترك a تأثيره cikin wato wani wasu a wajen su wancan sun faɗa sun ce a kafirta wani kuma suka rawaito daga wajen su ce ba a bar kafirta ba za a yana daga cikin wanda aka rawaito shi Ali bin Abi Talib إلى أبي طالب bin Ali bin Abi Talib ya ce shi ba a kafirta وابن عمر da Ibn Umar والحسن da البصري Hassan al-Basri وهو رأي جماعته shine ra'ayin jama'a da yawa daga cikin fakihai من ذلك wanda suke masu kaifin fahimta da والمتكلمين kuma ma'abuta ilmin kalam وهتدي ور- ورثة suka kafa hujja ma bi taurin sahabati da gadon wani na sahabai نعم وتابع tabi'i da tabi'ai ورثة أهل هارون shine gadon na ahal habura wani mutane ne wanda suke su habura wanda suka sun fita shi wani waje ne wanda yake kamar mil biyu daga tsakanin sarku waɗannan su ma sun fita suka koma su aƙidarsu shi ne cewa shugabanci ya tabbata ga adam rasul kawai su ne kaɗai za su shugabanci saraka ba su yadda kamar zai na abubuwa ko wani a cikin ba shugabanci kawai wannan wannan shi ne kuma sai magana ومن قل فإن cewa مما كلمهم su a wajen su shi za wasu daga da yawa daga ciki sai kuma shi a taɓa ne ita ma tana da ciki wanda su a wajen suna ganin cewa kawai alin da bisa lalai salama su ne suka cancanci a ba annabci kawai in ba shi ba in ba alin annabi ba wanda suka cancanci shi za su ke ganin kawai sai na ali a wannan lokacin shi ya kamata shi ya karɓa ne karɓa annabci ba
ومن قل بالقدر مما كلمهم da wanda ma aka sani da wannan kadariyanci mimman mata daga wanda ya mutu ya mutu da su da ودفنهم binne su في مقابر a cikin المسلمين makabartar musulmi ودرء أحكام الإسلام da عليهم.
gudanar da hukuncin musulunci a layin gare su tun da a wancan lokacin abin da aka yi an ce a gadar da ƴaƴan su gaje shi bisa suke ganin cewa a nan wajen kaga ba a kafin su mutum
قال إسماعيل بن kuma gashi an binne su a cikin makabartar musulmi da duk wani hukunce hukuncin musulunci da ya guda gare su shi sa ake ganin a wannan kaurin cewa ba za a kafin su mutum sabanin wancan magana da muka faɗa ta farko ita kuwa ta ce za a kafin su wanda ita ce magana da yawa daga cikin wasu daga cikin tabi'ai kamar irin su laisu ibn buhaira da ibn al-hayy a makamantan
قال إسماعيل القاضي Ismailu al-Qali ya faɗa, وإنما قال مالك Maliku ya faɗa, بالقدرية duka dariyatu وسعيد أهل da البدع shauran ma'abuta bid'a يستتابون yace duk sai a rima musu tuba.
إن تابوا In sun tuba نعم وإلا alhamdulillah an bar tuba ba ku tuba sai a kashe su.
لأنه من الفساد في Domin shi wannan yin wannan shiga irin waɗannan bid'o'in ya daga cikin barna a cikin na ƙasa da baya.
كما Allah ya ce inna ma jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasfaluna bil ardi fasad an yuqatilu a saka cewa ya kashe su mai sallahu wanda an kuma wajen abubuwa wajen guda uku mai sallahu au da fada a yi a arjila mai yau da ko au yin kofila wa'annan su ne abubuwan da aka fada aka ce a yi to shi ne yake tun da an yi hukunci da farko wanda aka ce a fara kashewa au din ma'anar ta tartibi sai wannan ba wannan sannan ai wannan sannan wannan saboda ka kisan ne shi ne na farko abin da za a yi musu kenan tunda su ma barna su bai a cikin kasa aiki saboda kuma ba a ɗauka cewa a sun tsara ga mutum sun ci fito a suna da cikin fasalin da arziki yawa kuma yadda dan fashi idan ya je tare yana tare mutane a kamo shi za a yi masa ɗaya daga cikin waɗannan ba ka ga dan fashi ma ai shi wannan ma ana ganin kamar abubuwan da ba su shafa addini sosai ba amma aka ce a kashe shi to na ga waɗannan ma wanda su abin ya shafa addini
كما قال في المهارم kamar ya faɗa a cikin muharibi ma shi ma abin da za a yi masa kenan a cikin wannan سر عن shi ne dan fashi إمام dan fashi shi ne muharibi سر عن إمام idan adam a- imami ya ga a katalahu cewa ya kashe shi ya gani sai ya kashe shi وإن لم يقتل قتله in bai kashe shi ba ka talau zai kashe shi amma wa- shi wada wai wai shi a cikin wani abu da aka ce ma harbi din ko da bai kisa ba aka aka ce in dai ba zuwa ya ce ya tuba ba a kamo shi to kashe shi zai isa ya ce ko da bai kisa ba ne ka talau ba alƙali zai kashe shi
ومثال to المهارم fasadi fasadin nan na muharibi kuwa إنما هو في an الأموال taliban a dukiya ne dan fashi a dukiya ke da ya kafe ko ومصالح الدنيا da kuma masala ta duniya ita ce abin da zai zo وإن كان قرية بكل kuma da أمر.
dai wani zubin eh, shi za ya kawo kaɗan yakan shiga shi ma fi amurci na cikin lamarin addini من سبيل الحج gaman da babbar yin haji ba misali yanzu ya je haji za ka fiye ya shirya ma hanya a kaga wannan tara hanyar da ya aga ya shafa addini
والجهاد da kuma yaƙi amma dai shi ainihi abin da yake dan adalci ka kuɗi ne kawai kaga barnan na ma'abuta bid'a ai وقد mafi girman su shi akan addini tunda shi duk abin da ya koma a bangaren addini يكون في امر kuma الدنيا yakan shiga kaɗan a cikin lamarin duniya ما يكون بين المسلمين da abin da suke jefawa na daga musulmi na kada wata daga gaba wani bauta da kuma kiyayya da suke fara wanda kuma wannan shi ya daga cikin illar dalilin da ya sa ubangiji mutum suke ya haramta a shagiya ai domin cewa da ma yi shi an yi kiyaye na kuma adawa ta ilhamar wani mutum abin da ya faɗa gidan ko idan mutum ya shagiya ko ya tata dama shi ɗan ne yake son ya ƙirƙiri wata gaba da kiyayya a tsakanin su shi za ku ce irin waɗannan abu to tunda su ma waɗannan mutanen suna jefa gaba a tsakani za su zo su samu mutane su ce kada ku yarda da shauran musulmi duk wanda bai rira shi da kuma kafiri ne kaga sun sa a tsakanin musulmi sun sa gaba ɗaya to kaga dalilin wannan sun zuci a shi kuma da wannan فصل sai an sha Allah في تحقيق القول a cikin tabbatar da magana في اتفاق المتأول a cikin kafircin nan na waɗannan mutawalli ne masu tawili بل ذكرنا مذاهب السلف mun ambaci matafiyan nan na salafu في اتفاق اصحاب a البدع cikin kafirta ma abuta bid'a nan والاهواء da su المتأولة yasa ya rayuwa wanda suke masu tawili ممن قال قولا daga wanda ya faɗi faɗi يؤديه masaku wanda kora wannan abin zai iya ba da shi irin tuku الى كفر zuwa kafirci abin da ya faɗi هو اذا واجب عليه za ku ba alai shi abin da za a yi tsaye da shi wannan magana a bibiye ta za a ce wannan abin zai iya koma da shi لا يقول بما يؤديه أو shi shi idan aka tsaye da shi din ba zai fada ba zai fadi ba yuma ba in ji kawai ni dai da abinda wannan magana ya bayar zuwa gare shi an tambaye shi a cikin kafa zai ce a shi
اختلف الفقهاء على اختلافهم haka na malamai sun saba a bisa saba wa su ko والمتكلمون mutakallimun fi zalika a cikin an samu malamai da yawa da mutakallimun wanda suka saba a cikin irin wannan magana da nan
ومنهم من صوب تفسيره akwai wanda ya katartar da tafsirin shi a kafin tasfa الذي قال به الجمهور wanda jumhurin malamai daga salafu su haka sun fara ومنهم من اباه akwai wanda ya yi wannan ولم يرى اكراده bai ga cewa a fitar da su daga cikin jama'an mu'minai ba وقول اكثر shi ne الفقهاء faɗin yawancin bakiya abin da suka faɗa والمتكلمين da kuma mutakalli mai sun ƙara karami ba shi ce yan tuni ne وقالوا suka faɗa suka ce abin da za a kira su kawai هم فساق a ce fasu kai ne shi ne kangararru ne kawai فساق a ce masu sako ne ضلال matattu ne ونورثه من kuma المسلمين idan aka yi su ma za a gadar da su ne musulmi da musulmai abin da za a yi musu gina idan masu mutu ونحكم لهم kuma mai باحكامهم hukunci gare su da irin hukunce-hukuncen mu na musulunci ولهذا قال da سبحانه wannan ne su nuna ma ya faɗi لا يعلت على من صلى خلفه a wannan magana ya ce tun da ku haka ne wanda ya sallah a bayan su ma ba za su ce da
قال kala ya ce وهو قول جميع أصحاب مالك wannan shi ne faɗin jiki gaba ɗayan ji- jumla na sahabin maliku abin da suka faɗi ta المديرة farko na mujira yana da ciki وابن ibn كنانة kinana yana ciki ashaba yana ciki قال kala yace لأنه مسلم domin musulmi ne shi وذنبه zunubin da yayi لم يكن من an yi fitar الإسلام da shi daga musulunci واضطرب آخرون amma waɗanda suka buƙatar في ذلك idanunka a cikin wancananka ووقفوا suka tsaya عن القول a bisa بالتكفير yin magana lalle a kafin su waɗannan mutane أو به lidda hukum ko kishe wannan magana
واختلاف قولي مالك haka na da sabawa na sabawa na faɗin maliku guda biyu في shi ذلك zalika a cikin wancan nan kawai ma'ana abin da malikin sun ce yace a kashe su kuma kuma anan wajen ya ce kuma a kira su safin juna
وتوقفه da kuma tawakkufinsa أن يعلت صلاة ga barin a dare sallah bayan su kaga an dauke su a matsayin kawai sai dai a ce masu sako ne ne ke zama a dare
وإلى نحو من هذا haka na zuwa makamancin wannan ne ذهب القارئ أبو alƙali abubakar ya tafi إمام أهل shine imamu ahli tahqiqi shine kiran imamu ahli tahqiqi shi والحكي wal hajji da gaskiya وقال alƙali ya faɗa yake إنها من المؤمنات yace wannan magana da za a faɗa a kan waɗannan mutane ahli bidai ne ta daga abu wanda yake mai wuya kwarai da gaske إن القوم domin mutane لم يصره ba su bayyana bi ismul kubur ba su ba su faɗi wani abu
وإنما قالوا
ba su bayyana da sunan kafirci ba duk abin da suke ba su yi wani abu wanda za a ce wa'annan kafirai وإنما قالوا shi قولا ne sun faɗi faɗi ne يؤديه إلى da zai iya bayuwa da zuwa kafirci amma bai zama kafirci وقرب قوله faɗin sa ya zama ya raurawa في المسألة a cikin matsalar على نحو كتاب قول a bisa kamar raurawa faɗin nan na imamihi shi ne malik bin anas kamar da yin rabi ya faɗi wannan maganar kuma wani lokaci aka tambaye shi ya kasa ta wani lokaci kuma aka ce masa yace a a ce masa ba sai shi ne kawai
ولقد في ذلك كلام har sai da ya faɗa ma a cikin ba'alin maganar انهم على راي من كفى su cewa من كفره بالتاويل su a bisa ra'ayin makafaran wanda ya kasa ta su bi tawili da ya tawili لا تجد shi a wajen da ya ce auren su ma bai halatta ba inda har aka da su su waɗannan ne bai halatta ma a aure a aure a aure a yayin ولا اكل الزبائن haka na yankan yankan su ma bai halatta a ci ba.
ولا الصلاه على ميتهم haka na mutum sun yi mutu ba za a yi masa sallah ويفرض في مورثتهم an sar- saba amma a cikin gadon su على الخلاف a a bisa sabanin da aka yi في ميراث المورث a bisa can gadon motsaji da muka faɗa shi ma ai mun yi sabani a cikin cewa za a gaji shi ko za a gaji shi ya danganta lokacin da aka faɗa abin da ya zo ya faɗa zuwa ya yi duba ko ka gano shi a kai.
وقال ايضا ya faɗa ailan kuma a cikin nan ce يورث ميتهم za mu gadar da matattunsu ورثته من المسلمين Ma- magadansu mu gadar da su ne da musulmi da musulmai za mu sa su gaje su ولا نورثه من المسلمين amma ba za mu gadar da su daga musulmai ba ba za a ce wannan wai tsaron fai'a ba ce baki ma da za
واكثر منه mafi yawan karkatar sa dai الى ترك التفكير zuwa barin kafirtawa ne bil ma'al da makoma lahi وكذلك يقرب فيه قول شيخ haka na faɗin shehin sa ma ya zama ya ya- ya yi rabi ya raurawa fi cikin sa هذا الحكم shi الاشياء ne abin hasan al-ashari shi ma abin da ya faɗa واكثر قوله mafi yawan faɗin sa ترك shi ne التفكير barin a kafirta kada a kafirta
وان الكفر shi kafirci قتلة المال ɗabi'a ce guda ɗaya وهو الجهل shi ne jahilci بوجود da samuwar nan ta ubangiji mai ɗauke sarki a cikin kuta Allah ba ta musulmi
قال مرة ya faɗa mara guda من اتقى أن wanda ya kujire cewa ubangiji madaukin sarki jiki ne أو المسيح ko kuma masihi أو أحد من ko يدعوه wato shine annabi zai kira ko ba'alin wanda ya gama da shi نافذ يده a kan hanya فليس بألف به wannan bai zama masani da Allah وهو كافر wanda ya zama kafiri ne duk wanda ya inda ya ce Allah jiki ne kuma ya ce mutum shi ma Allah ولمثل هذا zahaba abul ma'ali abul ma'ali da wannan yace shi ma akan wannan yace رحمه الله Allah ya ji kansa في a أجوبته cikin jawabin da yayi لأبي ga Muha- abi محمد Muhammad bin Abdul Haq
وقال سأله ya kasance ya tambaye shi ga wannan matsala فأعتذر له sai ya masa hanzari wato yace kafin ni ba zan iya amsa wannan tambaya لأن البلد فيها cewa abin da yasa kure a cikin wannan يشكرني yana da matukar wahala لأن إذا كان كافر domin shigar da kafiri a cikin addini idan misali sun tabbata kafirai ne sai kuma ka bada hukunci kai a wajen ka cewa ba kafirai bane ka ka basu a musulunci kenan وإكرار مسلم عنها ko kuma musulmin ne su a wajen su abin da suka faɗa bai bai kai kam ka fitar da su daga musulunci ba sai ka fitar da su kace kafirai ne shi kuma shine fitar da musulmi ga barin musulunci kenan abin da azimin mutum ne da mutukar girma a ji isa wannan tabbai da kai mu kai ka rabu da ni ba zan amsa ba sai shi ba وقال بينهما wannan su daga cikin malaman nan من المحققين daga masana hakika ya faɗa الذي يجب الإيثار allazi ya jiwu abin da ya wajaba shine al-intira da kullu takfir a tsare ga wurin akabita su waɗannan ahlul bidai في أهل التاويل a cikin ahlul tawil nan kada akabita إن اتباعات دماء domin halatta jinin jinin almusalli na masu sallah الملحدين masu tsayin ta Allah خطر yana mutukar hadari ويقعوا في في ترك ألف كافر yace kure kuma a cikin barin kafiri dubu أحوال من الكافر kafiri dubu ne ya cancanta ka fitar da shi daga musulunci ka ce kafiri ne amma sai ka bar shi ya zauna a musulunci to fa- hakan ya fi sauki أحوال من الكافر في سبب daga yin kure a cikin ka zubar da ko da gwargwadon kaho ne من غير مسلم daga jinin musulmi guda ɗaya saragon da ka bar su a matsayin kada ka kafin da ka bar su a matsayin cikin musulunci wannan ba zai yi musulunci komai ba maimakon ka ce a zubar da jinin wani ko da kamar kaho ne bayan ya cancanci musulunci kuma ka ce a zubar da shi ya fi saura ka ka bar su kenan a matsayin ka ce musulmin da ya fi maka ce kafin ya su ya fi sauki
وقد قال manzo sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم wasallam ya ce فإذا فعلوها domin ya faɗa a hadisi ya ce idan suka fita kalmar shahada يعني الشهادة yana nufin kalmar shahada أتموا من دماءهم sun kiyaye jinin su daga gari daga zarar aka bar kalmar shahada shi kenan ko ba da ba a cikin da وأموالهم dukiyar su ma ba wanda zai masu إلا sai بحقها da kuma haƙƙin da ne wannan abin da ya shafi wannan wani abu kai wanda ya shafi a kashe wannan sai a kashe وحسابهم على الله shi ce hisabin su kuma yana ga Allah shi ne can inda ya faɗi cewa haƙƙin su shi ne a sayi buzari wa nafsu bin nafsi wa wurin faru wa tarikul dini ya faru da jama'a abubuwa guda uku ko mutum musulmi ne ya zina ko ya rida ko makamancin wani to su ne abin da za shi ne haƙƙin
وقسمة مقدور بها مع الشهادة kaga isma kiyayewa maktubin biha abin yin kile da ita ma a shahara idan dai an riga an mutum ya yi shaida ya samu kan shara ya zama ya kiyaye kuma da addinin sa da dukiyar sa kiyaye ba za a masa ولا تتفق kuma ba za ta ɗauku ba ويستباح خلافها saɓaninta ana ana halatta saɓaninta إلا بقائم wala yi sabu jinan shi ma a addini a kan mutum ba a halatta saɓanin wannan illa bi kaɗin sai da nasu kaɗi ba dama idan mutum ya fita kalmar shahada kuma yanzu daga nan kuma a ce wannan ismar da Allah ya kiyaye shi ya kiyaye kansa da addinin to wannan ba za ta ɗauku ba sai akwai nasu kaɗi da ya sauka shi ne zai isa ba ce lalle a fashi
ولا قائل لشيء yace babu wannan zikadi kuwa ولا يجوز fi shari'an ashari wanda yasa aka shiga annabi mutane ko kiyasi a cikin sa
وارد عن مثله lafazan hadisai وارد wanda duk suka zo في الباب a cikin babi irin wannan المعرضة بالتأويل hadisi za a iya musawi da akwai hadisai wanda kawai suka faɗi hawari da wannan da shauransu suka bayyana cewa a kashe su yace to duk wannan hadisan akwai waɗansu daga cikin malamai sun musawi tunda ba akwai tawili ba na zikadi ba ne kaga ba a kashe su kake
وما جاء من في التسليم abin da ya zo hadisin da ya zo a cikin bayyanawa da kaficin kadariyawa قوله da faɗinsa لا فهم لهم في الإسلام da ya faɗa a cikin mutu ya ce waɗannan ƙadiriya ba su da rabu a cikin musulunci
وتسمية الرافضة ya ambaci rabila kuma ya ce mushirkai ne ya ce innahu mushrikuna cewa su mushirkai ne su rabila abinda ya faɗa a hadisin ce واختلاف الآلة عليهم da kuma laƙin la'ana gare su ya ce la'ana- la'a- la'a- ya la'ance su a hadisin ya ce Allah ya la'ance su rabila وكذلك في الكبائر haka na a hawar jawa ma da waninsu
من أهل الهوائي duk ahal ahwal duk hadisi ya zo wanda ya bayyana irin waɗannan abubuwan duk inda kuka ana ta zo ba ana tabbatar cewa mutum dan dan dan mutum ne ke ko kuma aka ce ahlul shaykh to shi ta wani suke ganin cewa aka dubi zahirin hadisin to kawai kafiri ne wani suka ce a a akwai tawo a cikin wannan mutum duk gaba ɗaya وقد يعتد بها من يقول بالتكفير wanda ya zama yana faɗi da kafircin wannan zai iya kafa hujja da wannan cewa ai ga hadisin annabi ya zo ya faɗa a wani wajen ya ce musu ahlul shaykh wani wajen ya ce la'anatullah la ya alaihi wani wajen ya faɗi makamancin irin waɗannan abubuwa ya ce la sama da wani islami duk wani yana nuna cewa kenan a duka dire
ويجيب الآخر bari shi wata haro amma ɗayan shi kuma wanda a wajen sa yake cewa waɗannan mutanen kafirai ne لأنه ai ba ka- ba kafirai bane قد wanda yake ba kafirai bane to shi kuma sai yake kafa hujja da cewa waɗannan irin lafazan da aka faɗa na cewa la'ana ta tabbata ko kuma shirka ai, ya zo a cikin waɗansu hadisan في بالتأكيد الكفر amma kuma ba yana nufin kafiri inda aka ce waɗannan mutanen kafirai ne ko la'ana ta bada kuɗi amma kuma bai nuna cewa waɗannan mutanen kafirai ba ne to kaga su ma za a iya tawilin irin wannan tawilin
هذا التغليب an faɗa ne a fuska ta kaurarawa
وأخذ بدون ko أنفر kuma a'a wani kafirci ne wanda bai kai kafirci ainihin wancan kafirci da zai samu ya fi musulunci ba وإشراك دون إشراك Eh, wannan abin kamar mini misali yana faɗa ne kamar yadda hadisi ya zo ya faɗa yana cewa a cikin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a cikin ah, wato al'umma ta akwai mutane wanda suke masu kafirai guda biyu su ne da wanda suke suka a cikin nisba kamar misali mutumin da zai ce wane ba nisba wane bane ya fi da shi da kuma wanda yake mai kukan kera a kaga wannan da aka faɗa ai kaurarawa ne ba ana nufin cewa a'a ana nufin waɗannan mutane lalle kafirai ba a'a dan a kaurara maganar da shi za a faɗa yace to kaga wannan ai yazo a cikin hadisi saboda haka kuma wanda za a yi tawili a ce kafircin cin da aka magana ba ana nufin kafirci wanda zai basu zuwa musulunci wani shirakun dole shirki akwai inda kuma za a zo a cikin musulunci za a an yi magana shirka amma kuma bayan wacce shirka da ake magana domin ya zo a cikin hadisi ana cewa arriyaku ashirkul akbar ko an ce shi ita ce shirka karama to kaga wannan shirkar da aka faɗa karama ai bata kai babban shirka wanda za ta kai ka zuwa musulunci ne zai ku an da suka ce ba kafirai bane sun kafa hujjar irin wannan cewa hadisi ya zo da yawa inda ya fita shirka amma ba yana nufin wacce shirka da za ta samu cikin musulunci saboda ka su ma sai a musu tawili da wacce shirka da aka faɗa ba ana nufin sun tsara musulunci ya irin wannan ya faɗa ma a cikin riya yace a shirkul hafiyu ko kuma yace a shirkul asgar ai da an kawo irin waɗannan ko kuma inda aka kawo kukul walidin aka ce minal kaba'ir saban iyaye aka ce yana da cikin manyan manyan zunubai ba manyan manyan zunubai kuma ai wanda zai kai mutum mutum kenan kaga shi ma wannan dan a kaurara ne ko mace wadda aka ce idan miji ya kwana yana fushi gare ta ba za ta shi ƙanshin aljanna ba to haka wani ana nisa tare aljanna ya gano ne abuja cikin to amma wannan shi ma ka kaurarawa ne to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda za a ga cewa kamar mutum an ga kafiri ne amma ana nufin da ana ga kaurar magana ne ba wai ana nufin kafircin da ya fito haka na da mai wanda ya zira wanda ya wannan mai yake da suna wanda ya shidin da wani ta duk da waɗannan sun zuwa wanda suke kaurara a cikin sun rafi wancan magana da aka faɗa don a kaurar magana a gare su ne ba don aka waɗannan wanda suka tafi a bisa ba aka riga su su tawilin da suka baji take idan ya kasance zai yi imani ga lamarin nan guda biyu don haka ne ba za ka yi yanke a bisa ɗaya daga cikin su ba sai da dalili kaɗi in dai waɗannan za su iya cewa abin da ake nufi zahirin magana kawai kaɗi wannan kuma sun yi tawili to kai ba za ka iya zuwa ka ɗauki magana guda ɗaya ka ce a daga abin da ke tunda akwai tawili fadin sa a cikin hawari jawa ya ce yana da ce sharrul bari ya ce ba ne sharrul da ne wannan kuma an ce sharrul bari ya ce ai za ka tuka da tufa kajirai ce ya faɗa ma ya ce ita ce sharrul ƙabila da take ƙarƙashin nan na ƙasa ya ce aljanna ta yi farinci ga duk wanda ya kashe su ko ya je yaƙi su sun kashe shi a kaga duk wannan magana cewa take nuna kajirai ne su kala ya faɗa idan kuka same su ku kashe su irin kisan adawa duk waɗannan zahirin wannan aiki kafirci yake bayyana ballantana ma inda aka kamanta su bi adin da adawa ɗin nan tabbirawa wanda da yake ganin cewa a kafin da waɗancan mutanen ahalin a wajen su sai ya ƙara kafa hujja da wannan magana shi kuma ɗayan wanda bai kafa ba wanda yake ba za a kafin da shi ma sai ya tawo ne a wannan hadisi cewa wancanan ka kashe sun da aka ce a yi zuhuru jiyun alal musulmi ne saboda sun kangare ne gabar musulmai sun fita shi za a kashe a kashe su ba wajen sun kafin ta ba ta waye inda suka shi za a kashe a kashe da zalunci za a kashe musulmai daga dalilin hadisin a hadisin waɗanda aka rubuta cewa a kashe su ɗan shi da kansa hadisin ya bayyana ya ce suna kashe ma'abuta musulunci a kashe su a nan ashe haƙi ne ke na asali ba dan kafirci bane ambatan adawa kuma da aka faɗa aka ce a kashe irin kisan adawa irin kisan da aka yi wa adawa ake nufi ba wai kisan an kamanta su ne da adawa ba a irin kisan da aka yi wa adawa kaga tasbihin na na kisan ne kenan ba na adawan bai kaga shi kenan ba su ake kamanta kamar adawa a irin kisan da aka yi wa adawa su kuma tawilin da suka yi da kuma halaccinsa haka ya halatta a kashe adawa kamar su ma ya halatta a kashe amma lalin mutum ba wai su ɗin ne suka kama da adawa a kisan ne irin na adawa ba shi ne ba abin da aka kashe shi ba duk kuma idan wani zai tafiya ce to a domin za ka ce a kashe shi sai ce to ai ba duk wanda aka hukunci da aka kashe shi bane kuma za a ce kafiri ne haka mutane da dama da ake cewa kashe shi amma ko ba kafiri ba a mutum ya je ya zina mutum ne ba zai a ce a kashe shi ba amma ai ba kafiri ba ne wannan zai mu'arala da faɗin na halin da ya faɗa a cikin hadisi ya ce bari in buji wuyansa ya manzan Allah da ya yi wannan shi ba a hawa ya ce faɗa ya faɗa gare shi ya ce na Allah huyisan wataƙila yana sallah a ga wannan hadisin zai mu'arala a shi yana yin sallah kenan a ga ba a yi wannan kan sabu a buji wuyansa a su suna yin sallah ba ga ba a buji wuyansa kenan ina yana cewa wannan hadisin ya ci karo da wancan hadisin kenan da aka ce kashi in dai haka na nufin kisa ne wannan hadisin ya nuna kenan ba kisa ake ne idan suka kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda suke son a kashe waɗannan mutane suka ce ai hadisin ya faɗa ya ce suna waɗannan mutane suna karanta alqur'ani sai dai baya ketare nan karantar mu kuyin su amma wuce wannan jijiyoyin wuyan ba zai wuce nan ballan tana ya zuwa kuyin su a baki ne kawai abun za ka ji raurau suna karatun ƙwararri sai ba da labari cewa imani bai shiga zuciyarsa ba imani kwata-kwata haka na faɗinsa kuma haila yau ya faɗa a hadisi ya ce su dai waɗannan mutanen da muka faɗa suna fita daga addini da hannun irin su da kibiya daga abin harbi ne ba kage sannan idan suka fita kuma ba za su dawo cikin musulunci inda za su dawo sai dai idan da kibiya za ta iya dawowa a tsarkiyarta in ka sa a cikin tsarkiya ta harba kibiya za ta dawo su wa'annan yana suke fita da addini haka suke fita ba za su taɓa dawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kaga wannan yana nuna kenan cewa ashe kafirai ne kenan sun da wanda yace a kafin ta kaga ya kafa hujja da wannan ƙarin kafa da hujja ne in wannan ya faɗa ya ce a sai wannan ya mata wani shi ai ba shi da fatansa ya ce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan aka harba kamar yadda kibiya idan da ta harba idan ta shiga ciki misali za ta fita ta tare ta fita sai ka ga kibiyar in ka je ta shiga cikin jikin mutum ta fita idan ka je ka kama ta sai ka ga gashi cikin jiki ta fita amma ta huda amma ba za ka ganta da wani ah, kashin tumbi ba ko kuma ka ganta da jini saboda irin gudun da ta fita to su ma haka mutanen da suke fita daga addini ba za su dawo kamar irin wannan fita yadda kibiyar nan ba ta shafi komai ba haka su ma za ka ga cewa waɗannan mutanen kamar yadda yanzu nono in zai fita daga cikin misali hanta ai za ka ga daga cikin jikin dabba yake fita kuma tsakanin tumbi yake fita kashi da kuma jini amma idan ka matsa nonon daga cikin hantar ai za ka ga shi fari fari ba tare da wannan yaki kai da wannan ba haka yake kuma waɗannan mutanen wasu haka za su fita daga addini ba tare da sun shafi addinin da komai ba ko ɗan yaya addinin ma ba za a ji shi tare da su duk wanda ba su mutanen ake kwanta ba har da yana bayyana kafin su a bisa cewa wannan cewa waɗannan lamita kalmi na sulami shi su ba sirate da musulunci da komai ba wannan mutane su kuma waɗanda ba su ce ba aka bai suka ce bari mai muku ta bai ai wannan magana da aka faɗa na hadisin ma akwai magana akan cewa ma'anar cewa wannan imani ba zai zama ya ya ƙetare hanajirahun kunnan da aka faɗa ba ai abin da ake nufi ba za su fahimci ma'anarsa ba da zukatansu ba ana nufin cewa a'a wai imani ya fita ba daga zuciyarsu a a kirazansu ba za ta yi zama ta yi lawa ba sun karanta qur'ani ba za ta yi lawa ba ta yi lawa gaban su ba za ta yi aiki da wannan abin ba abin da ake faɗa kenan haka ba an ce ka sun kafin ba kuma sai musu ta'arili ma da fadin sa da aka faɗa aka ce yamma kullu min min min wannan min cewa abin yana fita daga cikin baka ya ce kuma suna kai kawo bilkuki din nan a cikin wannan tsirkiyar da aka yi magana wannan ana nufin cewa a tashe kuka ne kokon mutanen nan suna kokon duniya cikin fi hali a cikin halin cewa wannan mutumin ya kafice ko ko bai kafice ba shine abin da ake nufi wadanda sun kafa hujja da faɗin na abin da hudiri a cikin wannan hadisi na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana fita daga cikin annan al'umma ko annan mutane bai faɗa ya ce min hadhihi ummati cewa fi hadhihi ummati cikin wannan al'umma aka faɗa aka kawo lafazin fi ba a kawo daga cikin lafazin min ba wata min tana nufin cewa fi tana ma'anar zarfiya cikin abu wannan tana nufin tabi'ili ne ai daga al'umma ake ne saboda haka bai ce min hazin ummatu ba sai ce fi hazin ummatu da kuma rere wannan na hadisi idon arwayata wani kalu wani lafazin kyautata lafazin sa wasu suka bayyana cewa ai abu zai rubiri nan da ya kasa ya san min din nan amma bai min bai ce fi cewa ibara bi fi a cikin fi su kuma sai su kara ba su amsa ne su ahamu suka ce to ko da ya faɗa ya ce fitin nan ai ba tana nuna a sarari ba da kawai cewa cewa ba daga cikin wannan al'umma ce ba yana nuna wannan zabanin lafazin min aladiyyar littafi wata ke nuna cewa tabi'i ne shi ita tana nuna ba aliyan an ce min kama ana nufin daga al'umma ce wannan kuma aka ce fi a cikin al'umma da kasancewa su min al'umma daga al'umma tare cewa su arwaito daga abin zarri da aliyan وأبي أمامة وغيرهم في هذا الحديث يخرج من هذا في أرقى ومن أن أبتي يخرج من أمتي هذا يقال تبتد وجه وزي يكون من أمتي yace to waɗannan harfa na ma'ana waɗanda suke su ne harfai da muke kaman harfan jarra min ila wa amma ala wa fi wa rubu wa ba wa sab wa lam duk waɗannan kowanne daga cikin su idan ka zo kana faɗan ma'anar su a bangaren nahwu duk suna tarayya sau da ka babu dogaro a cikin fitar da su min al'ummar ba za a fitar da su daga al'umma da fi ɗin nan da aka faɗa ba za a ce an fitar da su daga cikin al'umma ko kuma a shigar da su da min da min a ce min ɗin ta nuna cewa suna cikin al'umma fi ba za ta bayyana cewa a suna cikin al'umma ko min ba za a nuna cewa daga cikin al'umma ɗin ba saboda da yawa fi ɗin za ta iya zuwa ma'anar min kuma haɗin lafi a cikin ƙur'ani za mu yi lissa lafi min yau da juma'a ai min yau da juma'a ta ce ba min aka ba amma a cikin alkurani abin da yake ne fi yau da juma'a ba daga ranar juma'a ba fi yau da juma'a kaga min alma ta zaura a ma'anar fi kira to haka ma fi din ma tana zuwa ma'anar min kuma amma misali kace ha za zira'un fi arli wannan zira'i ne fi arli a cikin kasa a ana nufin min arli ne kaga fi din kuma ta zo a ma'anar a ma'anar min ba haka na min din kuma za ta zo ma'anar fi kamar yadda ba saboda kowace za ta iya zuwa ma'anar saboda wannan abin ba ya nuna cewa kuma wai an nuna cewa a wai ba za cikin al'umma ba sai da abin a ba da idan a ja da ma sha'a ya kaushe da na'am ya kyauta abin da ya so به a cikin fadakarwa الذين باع wanda ya farkar a laifin shi وهذا مما يدل على wani yana cikin abin da ya shirya a bisa yalwan na fahimtar sahabbai da hadisi cewa duk abin da sun kawo sun fahimci hadisi
وتحقيقهم da tabbatar da su ga ma'ani ma'anonin hadisi والتم Ba- wasan ba da yada kuma istin ba da wato yadda za a gano hukunci daga ciki da kalmar ba ɗaya za ka iya gano wani mai ma'anar hadisi وتعليل da الكلام kuma rairaye su ga ma'anar hadisi وتوكيه في da روايته kuma kiyaye su a cikin ruwaya
هذه المذاهب to wanda yake hadin mazahib al-ma'ruf waɗannan mazhabobi waɗanda suke abin sani da ahlus sunna duk waɗannan mazhabobi ne ga ahlus sunna su ne suke ta wannan maganganu wannan yace a a kafin ta su saboda ga abin da hadisi yace wannan kuma yace a hadisin yana buƙatar tawi saboda kaza kamar yanzu inda muka ciki a cikin hadisin duk kalmar da wannan suka suka tabbatar cewa a kafin ta su kuma ana zuwa tawi to duk wannan magana ahlus sunna ne suke faɗan waɗannan abubuwa wai su kafin ta wani suke to amma akwai wasu firak ɗin kuma waɗanda su kuma suka zo suke magana su kuma ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة akwai mazalunci zace da yawa daga cikin waɗansu kira ɗin da su wasu ke magana وقوة wadda ciki ita magana ta ramu- mararau- ta raurawa a cikin magana صحيفة kuma wadda ke mai rauni ce ita magana أقربها قول- amma zan kawo maka wata kaɗan daga ciki ce mafi kusanci daga cikin wannan قول جهم shi ne faɗin da na jamu shi jamu mutum ne abin da ya faɗa وما هو- da muhammadu bin shabibin nan إن الكفر في ita shi kafirci da allah الجهل به shi ne ka jahilta da shi لا يكفر أحد به wani ɗaya ba zai kafirce wa bigar zalika da wani wannan shi abin da ya faɗa kenan kawai ce abin da ya faɗa kenan ولا أمر بالدين.
abul huzaili shi ma shi ma mutum ne yana da cikin manya-manyan mutum إن كل متعول duk wani mai tawili على تأويل متشابه wanda tawilin da ya zama kamantawa da Allah ne يحكم بخلقه da halittarsa وتدبير له ko kuma zalunci gare shi fi fili a cikin aikin Allah ne ya zalunci kamar ya dangana shi ga wajen wani وتكذيب ko النبوة kuma karyatawa ne da labari وهو كاذب da mal annaba su karatu wannan shi ya kira kafin duk wanda ya faɗi wannan shi kuma ta'arifin da yake وكل من أثبت شيئا duk wanda ya tabbatar da wani abu wanda yake kadimi ne لا يقال له الله wanda wannan abun ba za a ce masa Allah bane وهو كاذب to wannan kafiri duk wannan kaga mutazilawa ne shi za can wannan maganganun duk kusan mugun ahli sunna ba bai dade ba a na farko shine na ahli sunna shi sa mai risala kamar yadda muke faɗa duk ya kauda waɗannan maganganun su abin da yasa suka faɗi wannan magana saboda suna son su kare aqidar tasu kaga su ba su yarda da fatin ma'ani ba cewa ubangiji ma dauke sarki al-qudratu wal idaratu wal ilmu wal hayatu sun qul bisu wal kalam kullum waɗannan ba su yarda da su a wajen su saboda haka shi za su ke son su tabbatar da waɗannan abubuwan so da su a wajen su idan ka ce alƙudarsu sifa ce ta Allah ka ce iko to idan ka ce ita ma sifa Allah ce kadimiya kamar ka ce a ga wata sifa kadimiya ga kuma Allah kadimi kenan kamar ka ce Allah ma uzaifi kenan su a wajen su muka ce ai kuma mu kowa nan bai hana a cewa mutum sifar ta ce kuma ta zama kadimiya kuma a ce shi ma kadimi ne ya zama ayyata Allah ya zama Allah ya kawai mutum ne ka ce masa dogo a- ya hana cewa a ce shi ba shi bane ka ce fari ne kuma ba sifar sa ba ce duk waɗannan ka ce mai kauri ne a duk za ka yi sifanta shi da waɗannan kuma shi ɗin dai shi ne tara kan ka cewa Allah mai iko ne ka ce mai ji ne ka ce duk su babban sa ne kuma bai hana a ce Allah ɗin ba ne tara ka wannan abubuwan ba zai hana ba su ba suka ce a ne ka ce ka sifofin kadima ne ka ce ba an samu alloli da yawa ke to shi sa su a nan wajen su yi ƙoƙarin su tabbatar da waɗannan abubuwan nasu قال بعض المتكلمين ba al-mutakallimin da suka ce إن كان ممن عرف in الأسباب ya kasance yana da wanda ya san asali ya وبنى عليه gini a kansa وكان فيما هو من أوصاف الله kuma ya kasance yana daga sifofin Allah وهو كاذب to shi wannan kafiri ne inda ya san asali wato ya san Qur'ani da suna da zai yi tawo
إن لم يكن من هذا الباب idan kuma bai zama yana daga wannan babi ba فاسق to fasiki za a kira إلا أن يكون ممن لم يعرف sai الأسباب dai ya kasance wanda bai san asali ba kwata kwata bai san inda zai koma Qur'ani ko hadisi وهو مقتول sai a ce wannan yayi kure غير كافر amma ba kafiri ba وذهب عبيد الله Ubaydullah bin Hasan ya tafi العنبري al'ambari إلى تشبيب أقوال zuwa kasartar da fadin nan na mutum dina في أصول الدين a cikin usulul din akwai wanda suka ce usulul din za a iya yi tare mu abin da muka tafi ahlus sunna cewa duk abin da aka ce bangaren tauhidi ne to ba zan san wani hilafa in fiki wani zaka zaka ce wannan a ce wannan ya ce wannan ya ce amma tauhidi ne yadda wancan ya faɗa dole sai ma kai da aka zan ta ijtihadi ma bai kawo ba ce don ba haka ba za a samu sabani a cikin magana to wani shi wannan da yake yawan ne ya katarta ya ce wai za a iya ijtihadi
فيما كان- فيما كان قدرته a cikin abin da duk zai iya zuwa a aikata tauhidi za a iya za a iya ijtihadi a kansa وفارق في ذلك ya raka al'ummati kuma ya zama ya rabu da jama'un al'umma a cikin waɗannan abubuwa إذ أجمع الأصول yayin da suka taru cewa wani على أن الحق a bisa cewa gaskiya dai fi usulul dini في واحد ya tabbata a cikin abu guda ɗaya ne shi usulul dini ba za ka taɓa ganin ya bambanta a ce ana hilafa a kan waɗannan mai kure ya kuma cikinsa فاسق a mai zunubi ne ko mai sako ne نعم فاسق fasiki ne إنما الكلام في تفسيره cewa sabanin kawai abin da ake so a yi sabani kawai a cikin kafin tashi zai da kuma za a kafin tashi ولا عمل ثاني أبو alƙali a farko sanar baƙin lani ya haito مثل قول عبيد الله misalin na faɗin na ubaidillah عن داوود da dawud al-azhari shine imam zahiri a ɗin da muka faɗa قال أخبرنا wakala yace wasu mutane sun haito annabi ma cewa sun kala sun zalika sun faɗi wannan في كل ما علم الله سبحانه وتعالى duk wanda Allah madaukakin sarki ya sani من هذه daga halinsa استخراج الوسط ya san cewa ya kai mutuka fi dalibul harka a cikin neman gaskiya daga ma'abuta addinin mu daga wani su wato kowane ne ma ko ba nasare ne kowane ne ko bai hude ne in dai ya isa mutuka wajen neman ya ya gane gaskiya sai bai gane ba kuma ya zama ya kata to su a wajen su wai a wajen su gashi na abin da suke fara ya faɗi irin misalin wannan jahiz ya faɗi wannan wasu mamata duk waɗannan suna da cikin mutazilawa cewa yawanci daga cikin amma waɗanda ba su iya bincike a cikin ɓangaren tauhidi ba da mata da wawaye da masu takalidi da nasara waɗanda biyu kawai suke yi sararai da masu bin yahudawa da waɗin wanda waɗin waɗannan ya ce duk Allah ba shi ba zai kafa musu da hujja akan wannan tunda su ya fi ikon da su ba su da wani abu da za su yi da wani don ba su da wata ɗabi'a wanda kafa hujja zai iya yi wa gare su ba su da ilimin da za su ci kafa hujja cewa su gano Allah saraka shi a wajen sai ya ce wai tunda bai ce zai suke yi su waɗannan ya fi cin mutuƙa ikon su kenan saraka Allah ba zai kafa hujja a cewa ya kasa san sarfan wannan abu. su a faɗin su kenan mutu zira Imam Al-Ghazali ya karkata kusa min hadal manhaj kusa da wannan a cikin littafin da na tafrikatu bayan musulmi wa zandaka littafin da ya dan yi wata magana makamanta ya irin wannan bai faɗin wannan dukkanin sa kafiri ne duk wanda ya faɗi wannan da ijma'in malamai a bisa kafircin wanda duk bai kafirta ɗaya daga cikin nasara wai ce wai ai ya yi iyakacin kokarin sa tunda bai gano gaskiya ba saboda haka Allah ba zai kafa hujja akan ko yahudawa duk wanda ya rabu da addinin musulunci ko ya tsaya a cikin kafin da zama yake shi ya ta kofi ba zai kafin da ba ko ya kokonto ya ce ai waɗannan wanda suke suka faɗi wannan magana ba zai yana kokonton kafin da alƙali abubakar ya faɗa domin tauƙifi da ijma'i sun gama ala kuri ma a bisa safar da kafin da waɗannan mutanen gaba ɗaya wanda dai ya tsaya ya ce zai da kuri ba zai kafin da su ba ya kare da nasi kenan da kuma wakafta da nasi ya ce wakafin nasi ya wakafta shi ko ya kokonto a cikinsa kuma da karyatawa ko ya karyata ko ta tafi abu shakku ko kwanto ko ko kuma karyatawa sai cikin sa baya afkuwa illa min kafir sai da kalbi asalin rabbi insha Allah ai sani cewa tabbatar da wannan fasali da ya yi rikici biyu cikin sa maganganar da shari'a kawai za a koma an kuma shari'a shi ba ma yawa ta ga hankali hankali ba zai iya fasali wanda yake bayani fi fi hala a cikin wannan kullum makala da cewa dukkan faɗi da ta yi bayyana da cewa ta kore Allah ko kuma ta ce akwai Allah ɗin amma guda ba guda ɗaya ba ne ko kuma abota wani ba Allah ba ko kuma abota wani tare da Allah wannan kowace irin aƙida ce kafirci amma faɗannan na tahariyawa da suke faɗa mu cewa cewa a wajen suna faɗa cewa ma ni illa na hayatu na mutu wani wani hayatu na ko kuma ya rubu na illa da cewa su zuwa wajen sun ɗauka cewa kawai zamani ne kawai zamani ne kawai mutum ya rayu ya wannan ba zancen wani a shi ne abin da tsawon zamani da za ka kawai shi ne a rayuwa shi ne zai kaddara komai da komai amma zancen wani akwai allah ko wani abu duk wanda su ba su da shi da kuma shauran na firaku a asabul ibnai wanda suke su akwai wanda suke asabul ibnai su sun ɗauki cewa akwai abu guda biyu akwai wanda yake mahalicin haske akwai mahalicin mahalicin rana saraka haske din duk wani alheri yana karkashinsa shi kuma duk duk wani sharri yana karkashinsa saraka wanda suke halatta waɗannan abubuwan guda biyu su ne suka kashi biyu suna kiran su jisaniyawa da maniyawa waɗannan abubuwa duk suna da karkashin waɗannan su ne a halin su ne da kira kowanne su abin da suke magana su waɗannan jisaniyawa duk sai suna magana akan duhu da haske ne amma sai dai waɗancan su faɗa su ce da duhun da haske duk rayayyu ne su maniyawa ke su kuma jisaniyawa suka faɗa suka ce da haske shi ne raye amma duhu matacce ne shi duduwa annan suna da cikin haƙidus min as-sabiina na daga sabiina wato wanda suka fita daga addini da nasara da majusu da wanda suka yi tarayya da bautar gumaka ko mala'iku ko shedanu ko rana ko ko tauraro ko wuta ko wani ɗaya ba Allah ba daga mushirkan larabawa da ma'abuta indiya da chinese da sudan da wani su da duk wanda bai koma ba shi da makoma ga littafi ba a ce wai ba bai koma yana da hujja ba na ga nan nan duk waɗannan mutanen da shawararsu kowane da ciki sunayen su ne kawai ake cikin kila dole sai an faɗi menene a kidis kaɗan daga cikin waɗannan abubuwan da za mu faɗa kuma ga sunan suna da yawa a cikin wani saboda ana ganin zan fara nan alhamdulillah a ce aka gado ba